الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا همة الشيء احضرنا بهذا المحضر والسائف بنظرة تاتي لنا من ظفر ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في اسمائي فيجزون ما كانوا يعملون آه a jiya Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cewa a wanda kada da ra'ana ne jahannama kafilan min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيل بل هم أولئك هم الغافلون Allah subhanahu ta'ala ya yi mana bayani na mutanen da ya halitta ya ce mun halitti jama'a da dama amma da jahannam da wuta jahannam to kaga yadda ya gaya ma daga adamu ita shi ya yi nata ya fito da waɗanda za a ba wanda za a ba da wuta shafin adamu ya ce ya ubangiji kamar mutum nawa ya ce duk dubu ka ba da ɗari tara da casa'in da tara ka riƙe ɗaya wannan kamar ka aba wuta Allah ke to kaga abin da Allah ya gina ma zai bada mutum ba na hana akan haka ne ta Allah Allah ku fara nuna ni adam afsara min al-muslimin za mu gane ashe kafirai da cikin yayin annabi adamu sun yi musulmi yawa wal hikma fi dalika duhur istijna istijna Allah tabaraka wa ta'ala bayyana da wato ainihin wadatuwar Allah da gabarin an kulle masu wa izzatul iman da kuma buwaya imani ashan idan Allah ya kula bi da za ku yi zama ɗan kaɗan zai zama buwai wa qudratullahi tabaraka wa ta'ala ala hibbil muslimina ko zai wuga da kudurar Allah a kan ne a kan kiyaye musulmai bayan tsardu ko da masu da yawa bayan zai rubu ko da su su yau ko kuma ta rajaye musulmi da kuma kowa na rajaye na musulmi ya su an da kulle musulmi kafira da yi na ba kowa da musulmi yana da kafin da zai bashe shi a wuta ba ka sanar da kufa suka mai raja'a yawan kafirai shi ke karfafa wato samun rajaye أن كلنا عنده ما فيه من الفتنة والصعب هو الذي يكشفه إلى أن الذي يتمشى وينفض يوسع وإن قلنا إن هذا يقتضي أن النظم wato da na bara Allah wanda yana hukunta cewa ko gane cewa fushi ya rinja rahama Allah kenan wallahu ya kudu bayan Allah yana cewa ka taba ala nafsi rahama kuma wani ya ce saba kadar rahama shi zababi rahama ta kare ga yi fushi na jami'u ma da Allah ya bari Adam ushur jin to abin da ke bayan kasa da cikin bari Adam wato ushiri ne na da aljan su kuma da aljanin da mazu adam duka ushiri ne na marayu haka haka haka abin da ke tafiya eh a wannan ba a yi dubu da shi ke aiko mun kai shi mun kai mun kai bayanin da ko eh to to to shi gaba ah wajen da zalika dukkan wannan kuma da su bani adam da aljanu da na sama ta da na da da da da malakun da ke kasa in an haɗa su ushirin na sama ta ɗaya su kuma da na kasan da mala'ikun da duk abin nan da na sama ta ɗaya ushirin na sama ta biyu wahalin maja haka abin ce na tafiya idan inda zai idan mala'ika wa huwa sai na aka zo mala'iku da yan fatar aljanna ولو زاد هذا الذي في الجنة فآل الأهل أصل بكثير من أهل الله شيء مكان الشيء ونسكي ما متابعة الله سنبي ونسكي ما متابعة الله يوم ولكن في الجن والإنس أقل بكثير أكيم الجنة مكان يسود وفي كرنشي أكن يقل الجنة واصبرهم بأنهم كان الآن الله يشفى الزبشي كون تكون بفرهم على الجنة بجنة فإذا الله تبارك وتعالى خلق الملكة على هذه الملائكة وجعله شيئا نبيا يا كان يا شيء أبو بكر وخلق الحيوانات يعني تدبر في فجعلها sai sai ya dabba adana ita ce kafsantu kafsantacciyar wato a halitta ita ce kasa duka wakar ka bani adam ya da shi bani adam fasaratan da jahi duk abu sau wani lokaci suna jihadi wa kawo da su hawa da zan zuciye su a kayan haku bilbala an gane har su da su da mala'ika wani jikin da Allah ta baraka wa ta'ala su samu yaban Allah mala'ika mu khairul bariya dama shi dan adam yana canzawa wani lokacin ya sama to sai je matakin mala'ika wani lokacin ya kasa sai je matakin dabba to inda ya gidan mala'iku sai a ce ya mala'ika da ulaika hum khairul bariya idan dawo maka sai ce kuma ulaika hum sharrul bariya kare da bane kana arbaru aradu dan adam ce yana canzawa eh amma shi da'iman dabba kace yake cikin kankanci dabba yake kuma bai da wani bai da wani himma sai al-fa'il wal fahsh da cikin sa da fari kan ayi laysa lahu shay'in himmatun illa ittidad al-qasd hawla al-mizwan shi ita dabba ba ta da wani wani wani himma sai dai shi kawai da farki da shi ko mala'ika bai shi bai sha sai tasbihi da takabiri da tahlili da tahmidi su sama suke dabba kuma kasan su dan adam kuma tsakiya yake yana canzawa wani lokaci ya sama wani lokaci ya kasa Allah ce na kala ɗan insani fi ahsan ta ɗauri wani lokaci da kan yake sun mara da tsawo a tsarin sa'ili na dare ake ke Allah ce na to kaga wannan ce da a wanda daga bani adam fasarar da yujahiduna an kusan wa abu wani lokaci za su jihadi wa kawo da su da san zuciya a tsara ko dalmara har su rusku da mala'iku wani jahidu an gane wani jidu sara Allah su samu yabon Allah da yake cewa ulaika hum khairul bariya wa tarata wani lokaci ya tabi mun hawa an buko dan adam wani lokaci zai shiga son zuciya a tayin hakun bil al'am hasul nuku da dabbobi a gidan dabbobi kuma ulaika hum sharrul bariya sun fi kowa sharri cikin talibai sun fi ko sun fi dabbobi lalacewa Allah ya sauke wa tarata wani lokaci ya tabi kuna hawa a hudu suna bin son zuciya ta yi haƙo da al'am hasan ku da dabbobi wala yakum sharru bariya al-insan sadiqu da kullu shay shi mutum zai kyautatu akan kowane irin abu dan adam kenan ba zai zai iya komai sadiqu da an yakuna malakan dan adam zai ingance ga malaika ne da dama sai da malaika wa sadiqu da an yakuna shaytana kuma zai ingance ga shaytana ya zama shaitanin kai shi sai zan zuba ba ba wani haka da wani ba an ka ji abin da annabi ya ce za mu da kofofi na karɓar tuba za a kulle kofofin wuta ba a ɗaure shekaru to to shekarun da ake ɗaure an gaya ma haka mutane shekarun mutane suna nan suna shirin su eh amma shekarun da jirgin su ake ɗaurewa to ake kama a tattaure da ramalan amma su shekarun da wasu ɗan da mutum ka gane shi yana suna nan suna yi da ramalan da zai zai shirin su zuwa su da fa'a da yadda saboda haka amma wannan saboda kare wata kake shekaru ana ɗaure su tsakanin wasu ta ɗaure shi tsakanin wasu kawo wasu washi da mutane tsakanin da mutum ma yana da yanayi sun rabu da ke nuna jinnati wannan shi kawai nuna jinnati wannan shi eh ka nemi tsari da shekarun mutane ɗan adam yana iya zama shi ɗan yadda dama wani lokaci kuma sai zama mala'ika eh bai da iya wa haka wata ne wanda ya iya kula sama wani lokaci kuma ya zama zaki ya rika tsoron mutane wasani wani lokaci da an yaku da bahima ya zama dabba ba yanzu da daga dan adam ba da gara da zaki da bare kuwa dan adam wanda ya karatu da yake dan adam ne yake a daji to kare da dan da zaki eh aka yi kala ba kare zaki da gaskiya don da zaki kai da zaka je ka hali sama amma bai yake da tsigara kai ma ta kuwa jiki da ke wuce kuka. Allah da shi ya To ka ga dan adam zai ingantu ya zama zaki. Wa sabiru da ayyan ko da bayyima, wannan take kuma zai zama dan bani. Fa idan ya hada nafsu, amma idan dan adam ya ya kokartar da kansa a tada haraha har ya tsarkake nafsu din shi min al-bahimiyya daga dabba to daga dabi'a na dabba wa shaytaniyya da ɗabi'a na shaidan wata ra'iya da ɗabi'a na zakoka to raja ila mala'ika sai ya koma gidan mala'ika kuma in ya koma gidan wa khairun min al mala'ika sai kuma da ku daraja a wannan gida gidan ne ga dalili na ulaiika hum khairul bari'a ko ulaiika ulaiika abdu an salihati ulaiika hum khairul bari'a zan ce khairul bari'a ai mala'iku sun shiga ko to dan adam zai ga ya ji mala'ika daraja amma iya lalace ƙara daba da shi Allah shi ya yi to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yace yace wallahi al-asma'ul husna kyawawan sunaye na ga Allah shi ne wata suna alwara da jihar hadis guda inda tara nan wanda ainihin hadisi ya zo da su hadisi nan da ya zo da su wanda ya zo cikin sayyani sai Buhari da Muslim na hadisi su zama bin Ubaida عن ابي زرع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يا شيخ ان لله وتسعين اسما لا الا واحدا من اعطاها دخل الجنه وهو وزر يهب الوتر صحيح البخاري كتاب الدعوه باب لله مئة اسم غير واحد وانا هكذا في البخاري الروايه وسفيان بن عيينه wanda ya karɓo ga Abu Dunar eh sanadin zuwa ga Abu Huraira yace manzo Allah yace Allah yana da sunaye guda 99 ɗari ba daya wanda yake da sunayen nan eh zai shiga aljanna kuma shi wuturi ne Allah kuma yana son wuturi abin da yake cewa wuturi ba ya daya uku eh biyar bakwai tara sha daya sha uku sha biyar sha bakwai wuturi wuturi da shi Allah ya sa wuturi inna la huwa al-wutri yuhibbul wutra shi wuturi ne ake wuturi kilo ba ya da uwa to haka Allah yake shi kilo ne kuma duk abin da yake wuturi Allah na san shi an gane ko to sai a ce duk wanda yake ai suna da ba wai ba hada cewa ba ba in ta da shi suna Allah kana aika aika sai ka yi wuta ba Allah abin da ake son kiyayewa ma'ana ka kiyaye su kana kana aiki da su kana aiki da sunayen aiwatar da su ba hadda na kai ba a gane kiyayewa ko aiwatar da su kana aiwatar da sunayen amaliyan yawa ba wai kawai ka hada ce ba ka kawai kana mutum yana abin da ya gada ma kuma ce an je a wurin kai da da'a sai ya ce ayyar suratul isra da sallu bayanin sai zuwa cikin ƙarshen suratul Isra fada uhu biha ku roki Allah da waɗannan sunaye kuma daga sunan Allah ya ce ba za a zama ne kai kake akwai dai sunan da ya fi kowane amma dai duka sunan shi ismullahi al'azami sai dai kai baka sani ba amma ba sunan Allah da duka duk masu kyau kaga asma'ul husna ya ce fada'uhu ya kuro ke shi sabahu ya haɗe asma ku ambace shi da wannan sunaye ya ci tsawacin tsawon isma Allah ya tabaraka wa kullu hadhihi al-Qur'an dukkan sunan da cikin al-Qur'an qala rasul Zana san sallar ya ce inda lillahi alfan illa wahida ila al-asma. Allah yana da sunaye dubu ba daya. Salatu bi'a fi tawra. Dari uku suna cikin at-tawra. Wa salatu bi'a fi injil. Dari uku suna cikin injila. Wa salatu bi'a fi zabur. Dari uku suna cikin zabura. Wa tisku wa tiskuna. An gane asu wa tiskun. Ya illa wahid bil Qur'an. ɗari ba ɗaya suna nan cikin Ƙur'ani. Kaga ɗari uku a cikin Attaura, ɗari uku cikin Injila, ɗari uku cikin Zabura, sittin da tara cikin Alƙur'ani. To kaga in kaɗa ya zama dubu ba ɗaya ce. Wa hada yake tsatsun wasu tsoro. Waɗannan guda sittin da tara. Warada hadisi ya zo a kan su mana a sa da wannan da. Nace wanda ya kiyaye zai shiga aljanna. Wajen nasa zama Allah na. Shin bai ce ita aljanna kamar yadda muka sani. القرآن صلاة الواقع شكاية القرآن مرتبة أكل متاكي أكل أقي جنة الأعمال الجنة أيوكا أقي جنة الميراث الجنة الغالب أقي جنة الامتنان الجنة تبويوان الله كوي تشوف ببيان يسير جنة الأعمال aljannar ayyuka inda Allah ke cewa udkhulul jannata allati urthumuha bima kuntum ta'maluna ba ku shiga aljanna nan da ba ka dan muku da ita dalilin aiki da kuka yi mana to kaga wannan ita ce aljanna ta ayyuka akwai jannatul mirashi ta gado kullu muslimin yana da nasibu gurin aljanna kowane musulmi yana da rabon sa na aljanna wannan shi an gane kafin lau'ama da kuma rabon kafin da zai imani وهذا ميراث وانا شاكي شيء وقالي ايه قالي الجنة قالي kaga kowa yana da nashi gida a aljanna kowa har kafiri da zai imani gidan da matar da gare eh ba wanda bai shi kaga aljanna za ta ce nan ko sannan akwai jannatul imtinani ce aljanna ta baiwa shine wanti ala salatu wa rafi addini ma martaba uku akwai al-islam al'iman al'inisan ko? So, mataki na ɗaya shi ne Islama, al'Islam, man a hasa hannun da asuna, yin makarar Islam da hannun jannatul amal, ce da ke wanda yake a wani suna na Allah a bukami na Islam. So, ta shiga janna, ko ba kira ke kasu da yake da haraba da kudu ba. Wa mana a sa fi makarar iman, wanda yake yanzu ko a matsayi na imani, shi ma da hana jannatin dila zai shiga aljanna ta gado wa man ahsaha wanda ya haɗa ya kiyaye waɗannan sunaye na Allah fi maqamil ihsani a maqami na ihsani da hana jannatin imtirani zai shiga aljanna ta baiwa isawa kiyaye waɗannan sunaye fi maqamil islam a maqami na musulunci kuma ayyuka da biya mutum ya imani da ita wani zakira ha ya daga karanta ta ويدعو الله بها إلك وتلقى الله هذه أولا مقابل إسلامك وهذا الإيساع يكسبه ولا كيايوا زي كيشك أن يدخل جنة الأعمال يشك الجنة أيها فكثرة ذكر الله تعالى تقلب العبد يوم ذكر الله سنة كما تنبع سنة يوجب إلى شيء eh zuwa wani abu gairi ma kana alaihi ba wanda yake ciki ba domin da annal isma shi suna idan akthara al-abdu min zikri idan bawa yawan ta ambato sunan Allah la budda an yu'athir zalika al-ism fil aw ba baka wannan suna zai tasiri ga bawa farisa kiyaye wannan suna na Allah bi maqamil imani a maqamil imani ayyaka halaka al-abdu bi ma'ani asma'illah wato bawa ya ɗabi'antu da ma'anola na sunayen Allah ta bara kauta kamar an ce Allahu karimun rahimun afur ba suna Allah ba ne Allahu karimun mai karamci to kai kaka zama roci eh rahimun Allah mai jin kai mai tausayi kaka zama mugu afuwan Allah mai langwame ne shi kaka zama wato mai jin rangwana تتكلم هذا أنت التعلق بهذه الآلة وكما شيء كلف مكانك الذي أنتوا وأن السوداء إيه ولا ذلك كما شيء الذي إيه وأن الكرمشي لرحمة لنومي لعفوة والإيساء تركيا يسكم أمقامي لإيساني شيء التحقق بهذه الأسرار تبتدأ وأن السوداء أن يجاهد الأب النفس bawa ya yi jihadi wa kansa nafsu din shi hatta ya muhuwa har ya shafe ta mina da wujudu da gabarin samuwa wa ya Allah tabaraka wa ta'ala ya wanzar da Allah kawai zama Allah ne ya wudu a gabansa fa kana al-musamma zama shi ne abin ambato da samarilla da sunan Allah tabaraka wa ta'ala inda ma fa'ala al-abd lokacin da bawa ya fara'i wa baka wa baki da rabbi yawan da kuma da ubangiji shi to zarar al-abd musamma bawa sai zama shi ne abin ambato bismillah da sunan Allah ومتصفا بصفات الله إذا ما يشبهتوا لصفات الله موجودا بوجود الله أبو سابر وهذا سابر الله هذا هو التحقق ولا شيء أجيته التحقق ثبتوا وهذه الأسماء ولا نسونا أسماء الله تبارك وتعالى على جميع أعدادها أن تذكر عدد التلاعات كلية أو أمعات ترى كلية أو ترى أمعات عبارات العلماء akwai ibara na malamai a nan a shehu shi yana rike Allah anhu ya kulu yana cewa askar fil asma yana cewa ainihin wato ainihin askar wato wato taron askarawar suna ne na Allah ɗin wa ma'ana zalika yana cewa su askar fil asma wa ma'ana zalika anna asalin asma ya raba asalin sunayen Allah guda ɗari ba ɗari guda hudu akai akai kai da tarihi su suka zama ɗari ba ɗaya amma ta su guda hudu in ji shauka yi shi ne ne alhayu al'ayu al'adiru alhuri
alhayu al'aliyu alƙabiru ko eh sai alhuri duk kenan asalin su guda hudu ne in ji shau in ji shau da annan hayatun Allah ya tabbata ko ta'ala a wannan sajin